aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama La ilaha illallahu sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi darajar manzon Allah. karanta fatiha gaba uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku yabo ga ubangiji fatiha da salatul fatihi Allah ka yarda da abin da muke nufi kawo mu dace saboda girman zatanka لما يناسلك من شرنك أنت الله فلا لا أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا مهد يا كريم يا عليم يا حكيم يا تبار يا بصير يا واسع يا بادي يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا إله يا واحد يا قهور يا هليم يا قبر يا باهر يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد يا غني يا سر يا رب يا قادر يا غافر يا لطيف يا قادر يا كبير يا مو يا مميت يا نعيم المولى يا ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن عزيز يا جبار يا مجيد يا بار يا مقتدر يا سمد يا نصر هات لي بيد وصول كل موجود صلاة تنزل في قلبنا الإيمان وتوحينا برهجنا نورا نعيم نورا نذر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفا الحمد لله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأنه تعالى مريدا للكائنة مدبرا للحادثة فلا يجري في الملك ولا ملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نبأ أو رر إيمان أو كفر إرفان أو نكر فوز أو قدران زيادة أو نقصان داعة أو إسيان إلا بقرائه وقدره وحكمته ومشيئته وما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته إلا ابتدى ناظرا ولا فلتد كادر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا رد لحكمه ولا مؤاكب لقرائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحرقوا في عالم الذرة أو يسكنوها دون إرادة ومشيئته لعجزوا عن ذلك وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في آذانه لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجد في أوقاتها كما أراد في آذانه من غير تقديم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبديل ولا تغيير دبر الأمور لا بترتيب الأفكار ولا تربص الزمان فلذلك لم يبلغه شان أن شان اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدع الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوارد الأحد المتعالي أنوارد الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوان أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والثوى الأعظم لكل موجود صلاة تزد في قلبي الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منها الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
نعم ويؤرهونهم بما لم يعلموه من أمره وكركه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته
kaji dama muna cikin tauhidi muka tsaya mun tsaya ne daidai inda yake magana bal huwa al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu lima yuridu لا رد لحكمه ولا معاقب لقرائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو إذا ما الإنس والجن دا متاني دا الجن ذا استارون والملائكة دا ملائكون والشياطين دا شيطانون على أن يحرقوا في عالم الذرة idan akwai ‘yan alan zarra su motsa shi ba su isa ba, yanzu idan ƙuda aka ce ya yi hiru duk duniya mu taru mu yi wa ƙuda motsi ba isa ba. Allah ya zare ran ƙuda shi ne ƙaramin halatta ko kiyayi a ce bayan Allah ya zare ran ku yi dabaran da ƙafan zai motsa duk duniya ba za a iya ba. Au yi sakinuwa duna iradadi wa mashiyadi la'ajazu an zalika. idan akwai irin koren kudan nan a sararin sama yana tsaye cir yana wasa da fuka-fuki duk duniya a ce a daina wannan matsayi da hi ba tare da mun taba hi ba ya daina wannan motsin ba mu isa ba abin da Allah ya motsa ba wanda ya isa abin ya yi hiru idan iska ai ta zo ba kai duk duniya ku ce iskan nan ya kwanta kar ganye ya motsi ba ku isa ba idan Allah ya kwantar ko ba ku isa ku tayar ba to a hehi dan adam ba komai ba ne kiyayi yanzu ba kai saka motsa kafansa ba duk dabaran ka fa in Allah ya zare ran kiyayi kabar yayi motsi ba kai ba kuma idan Allah yayi abu da rai zai yi motsin ka hana motsin nan ma baka isa ba wa inna iradatuhu shi nufin Allah qa'imatun bi zati yana tsaye ne da zatinsa kuma fi jumlati sifati daga dukkanin jumlan sifofinsa haka lamarin yake lam yazal Allah bai gushe ba kazalika haka nan mausufan ake sifata yi biya muridan da duk abin da yake nufi fi azanihi tun bil azal li wujudul ashiya na samuwar abubuwa in yayi abu kaza ana son a yi amfani da abu kazan ya zama kaza to daga yayi nufi abin yake tabbata kuma abin da zai baka mamaki duk abin da ganshi a duniya in ka duba lamarin Allah zai ga wani abin kamar bai kula da shi ba da sanin in ba dan ba dan ban kawo kogi teku yanzu a duniya teku din inda yake da ruwa idan ka kasa duniya kai ɗari uku ruwan ya lanka duniya sau ɗari tara da casa'in da tara ka raba duniya gida dubu gunda ba ruwa kai ɗaya ne gunda yake da ruwan ya kai ɗari tara da casa'in da tara sai ka ce wai me Allah yake da ruwan ma shi ruwan kuma zubarwa yake ƙasa take shanye shi ruwan teku rana ɗaya wanda ƙasa zai shanya teku da za a bari zai cinye duniya an bari kamar zubiya yake a banza akwai sanin Allah sai da ruwan ya kewaye duniya gaba ɗaya mai da duniyan kamar jirgin ruwa muna da atilancin ohin manya-manya a duniya wannan kogunan kowane ɗaya zai cinye duniya ɗaya kogin yana kanada sunansa atilantin ocean a kanada yake ɗaya kogin yana nan a rasha ɗaya kogin yana china ɗaya kogin yana india ɗaya kogin yana south africa ɗaya babban kogin yana nan a latin america wannan kogin maliya fa baya cikin kogi fa wannan ba sa sa ya kogi kurin a manyan kogin duniya ba a sa kogin maliya sunansa bahar al-ahmar bahar al-ahmar shi kenan maliya ne laraba sai su ce bahar al-malih kogi mai gihiri shine maliya bahar mali kogi mai gihiri amma manyan kogunan duniya baya ciki eh yi ma wani harhe ne shi maliya harhen kogin tikiriti ne shine dujailata nan tekun yake maliya jelan dujelata ne ka je dujelata kai kallon teku nan ne tekun wanda an ta da shi duk duniya yau zai nazar a nan kogin yake yi maliya teku ne wannan tekun namu na duniya kuma nan nigeria to yi kuma harhen maliyan ne maliyan kuma harhe ne daga dujelata a turawa suna kiransa da tikiriti babban kogi kuma atlantic ocean yana india a india wannan babban kogin yake daga india sai south africa daga south africa sai argentina argentina nan ne ƙarshen kogi daga argentina sai latin america daga latin america sai ɗanja in ka ji ɗanja ba ana cewa kwanan ɗanja ba to yammacin duniya ne wanda daga yi ba wani gari kogin america shi ne ɗanja shi yasa an za ka je in nan sai a ce wani ya zo kwanan ɗan ja ba don kowai ka kusa yi kano ka yi dai yamma sosai kuna e kogi ne ɗan ja ɗin ɗan jata ɗan jata haka ake kiransa shi ne kogin amerika wanda rana ya je nan yake narkuwa yake faɗuwa e to wannan kogin wayannan su ne kogunan duniya manya manya manya manya uwayen goma sha biyu a ƙarƙashinsu akwai ƙananan teku ɗari uku da sha uku a ƙarƙashinsu kuma akwai ƙoramai manya-manya kamar irin su korama babba sai a faɗa annan Nijeriya muna da ɗaya riba Naija riba Benue muna da ɗaya a nan Nijeriya riba Naija riba Benue a Sudan kuma akwai kogi ɗaya shi ma ya bi ta garin Sudan ya fice shi ma kogin a nan Nijar ma akwai kogi ɗaya jan ruwa shi ma ya ja ya fice sannan a Ghana su ma suna da kogi sannan Liberia su ma suna da jan ruwa ta wannan koguna ba a sasa a lissafi sai nan gabar wani kogi Chadi shi ma kogi ne kurin korama ne baya cikin teku baya cikin teku korama ne wannan eh shi ne ake kiransa da Chadian Chadian eh sai kuma ya bi ta Kamaru eh nan ya zo ya fice ya je ya hadu ta ta Badan ta ina ya tafi ya je ya hadu ya je ya hadu da Chadian din eh ya dan ratsa nan ta Niger ya higa sai ya fito haka ya zarce ya tafi to wannan sunan su ƙorama to sarkin da ya wannan sai ka tambaya ka ce me dalilin wannan kogin akwai dalili ai yau zan gaya muku shi yanzu a nan garin mu saman mu ruwa ake yi ai ƙasa ruwa ko ina da kogi ko to duk da haka nawa biya wata leda ɗaya to da mutane sun san ruwa kaɗan ne zai ƙare fiya wata sai ka siya miliyan ai sun auna sun auna ne ruwa ba zai kare ba to ba zai kare ba ma ka duba leda ɗaya naira biyar a duniya fa ruwan ya fi komai yau da sun san lalle shekara dubu biyu da talatin ko da arba'in ruwa zai kare a duniya kai yanzu talaka ya yi ruwa ka bayi ya ja mana da Allah madaukakin sarki yake cewa kullawantum tamlikuna قل لو أنتم تملكون كظائن رامة ربيع إذا لأمسكتم كشية الإنفاق وكان الإنسان كتورا لو أنتم داديكم تملكون كظائن رحمة ربك داروا ينا هننك كو إسكا والله الله شوى إذا نادنك متاني إسكا كوروا لا أنسكتم والله سيفرق ما دليل يتكلم الإنفاق سوى القرآن تيروا to me yasa aka ce wa kana al-insanu katura mutum marawaci ne ai marawaci ne Allah ne ma rufe asiri ruwan sama yana hannun Allah da sai an yi ruwa Abuja na wanke kwano in ya zuba da datin a kamar nan mu sha kuma mu saya da kuɗi mai tsada haka za su yi mana to saboda haka wannan yana daga cikin rububiya da uluhiya na ubangiji fi azarihi fi auqatihi allati qaddaraha kuma zai samar da abin a lokacin da ya kaddara fawjidat fi auqatiha kama arada fi azarihi yadda ya nufi na fil azal haka in damuna ya zo za a yi ruwan in damuna fice sai a ɗauke yadda ya nufi wai ba a damunan Allah yake ruwan ba ya yi niyya tun kafin a yi duniya za a yi ruwa damuna kaza a ɗauke kuma kwaya kaza a shekara kaza da kaza ya gama sannan yanzu in lokacin yayi sai a yi abin gwargwadon yadda abin ya dace min gaida taqdimin ba zai abin da aka yi niyan ba zai gabata ba kafin lokacin wala ta akuri kuma in lokacin yayi ba zai yi jinkiri ba shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari dabbaral umuri la bi tartifil abkari wala tarabbusu zaman in Allah zai juya al'amara la bi tartibi ba sai tare da jera tunani ko sauraron zamani ba ba zai yoyu ba mu yanzu idan za mu yi abu a turanci suna kiransa da time table a larabci jadawali haka ake kiransa to Allah ba wannan a tsarinsa yau asabar abin da ya yi niyya in zai yi asabar miliyan kowane asabar ya ce kaza abin sun ce kunkurin in asabar din ya zo abin zai tabbata ba wannan satin za mu yi kaza mutane sun karu wannan satin mu rage kaza mutane sun ragu wane da wane sun mutu wane ba sa ciki an haihuwa ne a ba wannan kurin ya riga yayi in an haihu ma yayi daidai da abin da aka tsara kuma idan an mutu yayi daidai da yadda aka tsara ana cikin hakan wani ya haukace dama yana tsarin idan an daure wani ma yana tsarin abin da ya tsarin hakan daidai yake tafiya yi mana abin daidai yake tafiya yanzu a nan a gidana na yi niyya za a dafa abinci kwano ahirin ko kwano talatin ko to aka ce ga baki mota goma sun zo ziyara to sai a ce a ji a sauke hiba wannan in ya tsara da wanda za su zan kuma sai ya yi daidai ko mun yi niyya za mu yi karatu da ni da ku a yau sai aka ce to aka rubuta Allah kafin a zahar muna neman mutum dubu a gidanka za su je su yi wani ake sai ce to a sauke tukunya dan kaga dubin nan da suka tafi ba masu ci in dubin za su tafi kuma daidai ne yadda aka ɗora da dubin da yadda dubin za su zo da yadda dubin za su rabu to yi abunsa daidai amma kai dan adam ne sai ka canja tunani dabbaran umuri labi tartibul afkari kuma wala tarabbusu zamani ba sauraron zamani yanzu karatun nan muka yi shi to sai mun saurari zamani dole da la'asar muka yi karatu muka tashi to magariba yana yi isha yana yi asuba yana yi to karfe goma kafin goma sai a zo a jira karatu kaga an jira zamanin sai goma shi lamarinsa ba jiran zamani kullum shi to zamanin ma shi yayi kuma sannan abin da za mu yi yanzu aka ce karatun mu na azumi to sai a ce in tafsirin mu sai a ce sai lamarana ya zo haka ne sannan kuma yanzu a cikin ku idan mutum zai ɗinka kaya masu sharaharar cewa zai ko ya ɗinkan zai bari sai zamanin zafi yayi wanda kuma zamanin zafi aka bayi sadakan bargo zai ajiya ɗaki ya jira zamani sai zamanin sanyi yayi to yi Allah ya ce dabbaral umuri labi tartibul afkari wala tarabbusu zamani falizalika lam yahguluhu sha'anun an sha'an shi yasa yi wani sha'anin baya shagaltar da hi ga wani sha'ani yanzu anan muna karatu duk abin da kake baka saka san abin da yake a garin nan ba hankalin yana nan to yi kuma Allah yadda yake kula da nan haka yake kula da na cikin gari haka yake kula da na wajen gari haka yake kula da wanda yau suke kumsa suna cin kasuwa a kumsa haka yake kula da wanda suna marama yau litinin suna cin kasuwa a marama yadda yake kula da mu haka yake kula da su falizalika lam yahgurhu sha'anun an sha'anun babu wani sha'ani da zai rikitar da shi akan wani sha'ani to za mu takaita san karatun namu yayi gaba saboda ba a yi dogon karatu ba mu je gaba kaɗan nam وسلطانه وجبروته وجبروته وملكوته kaji annabawa ne duk wannan tauhidin fa da muka yi ruhin annabawa inda yake kai muka yi magana kullun abin da ruhin annaba yake dubawa wannan bayanin tauhid suke dubawa suna duba sulɗaninsa da jabarutunsa da malakutunsa fa zawahiruhum fa zawahiruhum wa jisaduhum wa niyatuhum muttasifatun bi awsafil bashar kaga zahirin annabawa da zikunkunan annabawan to malam ya gaya mana yace wa bi niyatihim da yanda Allah ya gina annabawan mutasifatun an siffata su ne bi awsabil bashari siffar in ka gani irin na mutum ne dariun alaiha dariun alaiha ma yadrahu ala al-bashari min al-aradi wal asqami wal mauti wal fana'i wa nu'uti al-insaniya dariun alaiha yana ketowa gare su ko kace yana bujurowa gare su wala asqami masassara annabawa suna ciwon kai suna yin zazzabi duk wannan Allah zai ɗora musu amma ba a ruhinsu ba a jikinsu ne wal mautu mutuwa tana sauka ga annabawa wal fana'i da ƙarewa e ƙarewa ƙarewa nan kuma da ake nufi komawa ga Allah e shine ma'ana wani utul insaniyati kuma ka gansu duk wani alama ta mutuntaka wanda za a ce wane mutum ne ko ya gaji ko an jima ya ce ya yi aiki ya gaji da sauransu su ma haka amma wa arwahuhum وأرواحهم وبوادنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر wa ra- wa arwahuhum rayukansu wa bawaɗinuhum da baɗanin annabawan mu da sifatun bi a'ala an zubata su da maɗaukaki min awsafil bayri da zubobin mutuntaka muta'alliqatun متعلقة bil بملأ mala'i- الأعلى
muta'alliqatun yayi ta'allaki da mala'il a'ala jama'a maɗaukaki sune mala'iku sune mala'il a'ala jama'a maɗaukaka saboda Allah ya karrama al- mala'ikun Allah in ka kula su ba mazaje bane ba mataye bane su ba sa yin tsugunno mala'iku ba sa barci su mala'iku bayan nan ba sa ci ba sa sha ba gajiya ba barci an ɗaga darajarsu to shi yasa ake kiransa da mala'u jama'a a'ala maɗaukaka eh jama'a maɗaukaka to su ma suna tare da su Mm.
متشبهة بصفات الملائكة سليمة من التغيرات والآفات su da shabbahatin an kamanta su bi sifatul mala'ika da sufa na mala'iku ba ga za annabi isa ai ba da su ai ba amma da aka yi sama ta daya ai ka gani eh, rayuwar irin nasu yake ai annabi isa baya ci baya ha baya barci baya komai tunda yana cikin su kaga an yi wajen shekara dubu da wani abu nan gaba a ƙarshen zamani in ya sauko duniya yana saukowa duniya kuma wancan sufar sai a ɗauke ta nan gaba zai fito zai ya ruwa zai yi aure kuma har mutuwa ta biyo ta kansa to kaga wannan kuma su ya sauko a duniya annabi idris da yana cikin su to kaga yana tare da mala'ul a'la eh daga zaran ana cikin su kuma shikenan kuma sufar sai ta zama irin tasu malakiya to kaji a nan duniyan kuma da muke tare da su a nan sufar irin tasu ce a nan ɗin ci da za su yi da sha da za su yi da jinya don su kafa mana hujja ne ba don wani abu bane eh saboda in kaga ba sa ci ba sa sha ba sa barci to sai ka ce kai baka yarda ba ba irin ka bane yawwa to amma an kafa ma hujja kaga suna ci kai ma kana cewa ma arsalna minal mursalina illa innahum la yakuluna da'ama wa yamshuna bil aswaqi to kagan kaga wannan to babu wani bayani e yadda za mu ci za su ci yadda za mu sha za mu sha yadda muke ciwon kai suna yi to yake na dan adam an gama kama masa hujja wanda aka aiko jinsinsa irin jinsin ka a ruhi ko ba irin naka bane yana tare da malakiya da nafsinsa Mhm.
نعم لا يلاقها غالبا أجد البشرية ولا رأف الإنسانية to ka gani bayan wannan salimatu sun kubuta mina ta gayyari da jirgita wani abaji da masihu lalaquha baya riskarsu galiban garin jaye ajaza da bashariya gajiyawa irin na mutuntaka baya riskan annabawan Allah Mhm.
نعم ولا رأف الإنسانية ko rauni irin na mutuntaka ba zai riske su ba Mhm.
إذ لو كانت بوادنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ir yayin da laukanat bawaɗinuhum da baɗinansu kalizatin lil bashariyati ya kaɗaitu ya keɓu ga mutuntaka kamar zahirin nasu yake da zuciyar tasu da ruhinsu da irin na mutum ne to ai lamma ɗaƙul aka da annabi ma ba yi da ikon riƙe ilimi anil mala'ikati ga mala'iku da zuciyar annabi da ruhin annabi irin namu ne na annabawa to ba za su iya karba ba su ma gun- gun mala'ikun ba za su iya karba ba wa ru'yatun ko ba za su samu ورؤيتهم ومكالبتهم ومقالتهم كما لا يضيقونه غيرهم من البشر To, da daga haka ne to ba su da ikon ganin mala'ikun ba su da ikon magana da mala'ikun wa mukalatuhum sannan su yi hulɗa da mala'ikun duk da ba za su iya ba kama la tudiquhu ghayruhum kamar yadda wani su baya iyawa min albayri daga cikin mutane Mhm.
ولو كانت أجسادهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة وبكلاف صفات البشر walau da dai kanat ajzamuhum kaga da jikunkunan annabawan wa zawahiruhum da zahirinsu mu da zimmatun ana zubbata su bi unutul mala'ika da kamanni na mala'ika bi kilabi zubatul bayri sabaninsu da zuba na mutuntaka لما لما ذاق البشر ومن أرسل ومن أرسلوا إليه مقالدتهم كما تقدم من قول الله تعالى
ai lamma da galbayar da mutum bai samu iko ba wa man urzilu ilayhi da wanda aka aiko zuwa gare shi mukala da don yayi hulɗa da su kama ta kaddam kamar yadda ya gabata min qawlin lahi ta'ala dan Allah madaukakin sarki faju'ilu min jihati al-ajsami waz-zawahiri ma'al bashar ilu da an sanya su min jihati al-ajsami ta bangaren jikunkuna والظواهر da zahirinsu ma albahir tare da mutuntaka wa min jihati al-arwahi wal bawadin ma al-mala'ika wa min jihadil arwahi ta bangaren wato alwahi rayuka wal bawadin da badaninsa to ma mala'ika suna tare da mala'iku kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law kuntu muttakidan min ummati qalilan lattaqatu ababakar kalila
annabi ya ce da dai a cikin al'umman nan zan riƙi wani badadayi ai da na riƙi sai da na abubakar badadayi walakin na'am walakin ukhuwatul islam dai ya ce ukuwatul islam wa sahibukum na'am lakin sahibukum kalilur rahman sai za a kawo sai na abubakar mubalaga ne eh da annaba zai riki wani badadayinsa zai yoyu da zai dai yoyin abubakar ne to ba zai yoyu ba ba zai yoyu ba saboda yi abubakar ba annabi ba ne kuma sannan in annabi ne ma annabi to badadayinsa Allah ne da zan riki wani a ce a badadayina da fa zai yoyu abin da ya zaga badaka sai na abubakar an gwada imaninsa ne da mutanen duniya duka aka ɗora su kele sai da imanin nasa ya rinjaye na duk duniya duk duniya to kaga wannan mubalaga ne sunansa kuma ba abubakar ba ne eh sunansa abdullahi shi sai na usman abubakar sunansa abdullahi babansa kuma usman eh ko da mai tambaya ya tambaye ka ya ce waye sunansa ka ce abdullahi bin usman eh shine ake kira ibn abi kufafa abi kufafa shi baban nasa ma ku ji magana abi kufafa yana da ɗa ne kufafa baban kufafa to waye sunansa usman Eh, abdullahi bin usman allah ya masa daraja shi shi abdullahi kuma ɗansa usman kuma abin da zai baka sha'awa kuma sannan baya da wannan ha'ila yau ya sake aihuwan kuma ɗa abdullahi yana da ɗansa abdullahi shi sai da na abubakar bayan yana da ɗansa abdullahi kuma can yana da jika abdullahi bin zubairu sannan kuma bayan yana da jika abdullahi bin zubairu sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam eh shi annabi himai abdullahi ne wa innahu lamma qama abdullahi baban annabi kuma abdullahi ne sai da na abdullahi to sai da na abubakar haka ake a ciku kuma saboda yawan yantawa da yake yi aka ce da shi a ciku ya taimaki mutane da yawa mutane da yawa a dalilinsa kuma za mu gaya mu kaɗan daga cikin falololin da Allah ya masa sai da na abubakar saboda daraja da yake da shi gurin Allah wallahi ya ce a wani hadisin da muka samu daga Aisha bintu Dalha ana Aisha ta ummul mu'minina qalat ta ce wallahi inni labi baiti zati yawmin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zabu min al-bina'i wa sitr baini wa bainahum Aisha ta ce wata rana ina cikin daki annabi yana ciki kuma wato farfajiyan gidan tsakaninmu da mutanen to labule ne wai aqbala abubakar ana zaune sai ga sai na abubakar ya dohi gurin wannan annabi na فقال النبي صلى الله عليه وسلم in kun duba da bakatul kubra na ibnu sa'ad kwa gani kuma in kun duba mustadraka na imam hakim a mujalladansa na uku shafi na ɗari shida da arba'in ɗari shida da wato sittin da biyu za ku gani tarikul islam na zahabi da tarikul kula fa'ur rashidi na duk sun kawo saboda mu dinga kawo muku salon marjahi annabi ya ce iz aqbala abubakar faqala النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر من سره أن ينظر إلى أتيك من النار annabi ya ce wa yake farin ciki yake murnan ya ga wanda Allah ya yanta hiba hiba wuta falyanzur ila abubakar annabi ya ce to jama'a ku kalli sayyidina abubakar sadiq ya ce shi duk wanda yake so ya ga wanda Allah ya yanta da wuta ya gan shi wa yana ismin da zai wa ahalahu sunan dai da aka sa masa abdullahi ibn usman fagalaba alai ismul atiku yau da gobe kuma sunan atiku din sai ya rinjaya aka fi kiransa da atiku akbar na abu galib abu galib ya ba mu labari wa abu abdullahi ya haya ibnayya abul a'la qala suka ce da mu haddathana jafar ibn maslamata haddathana abu dahir al-mukallasi حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا زبير بن بكار قال هو لدى آمر بن عمرو أبو كباب واسمه عثمان وأمه سونا ما بيسا قيلة بنت عدة بن رباي بن عبد الله بن أروي بن زراي بن أدي بن كعب ننسى جمد النبي هو لدى أبو كباب أبا بكر صديق وأمه ما بيسا سيدنا أبو بكر أم الكير ehiye za hausawa sai ka ji sun ce haire haire in ka ji an ce haire to mahaifiyar abubakar ce matarsa ummu ruman ita ce wato ya auri ummu ruman ya auri kuma aiyatu bintu umaish kai matan da ya aura ya kai biyar wayannan da su suka burin jaye muke yawan faɗan su wa'ancan ma sun masa haihuwa mahaifiyarsa sai da na abubakar sadiq to ana kiranta da haire ko kuma mutane za ji suna ce da ita ummul kair wai su muha sunanta ɗin salma ce ita ma ummul kairin tana da ya ne mai suna wannan to amma sunanta salma bintu sakari bunu amiri bunu ka'abu bunu sa'adu bunu tayimi bunu marra eh kaji ta inda ya game da annabi wa abubakar sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shilgari allazi qala Allah ta'ala an abubakar abokin annabi ne lokacin da yake kogo ya raka in ya qulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wa hajara ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min makka ila madina da annabi suka kaura daga makka suka je madina laysa mu'ahadun ahadan illa maula abubakar amir bin huhairata ba wani tare da su sai bararren abubakar amir dan huwairata allazi rufiya ila samai hina ishhada yawmi bi'r mauna ranan da yayi shahadan mauna sai da aka daga shi zuwa sama kana dalilin rasulullahi ala dariqu ila madina shine ya zama madugu amir dan huwairata ya zama madugu yana nuna wa annabi hanyar madina wa ta ga abubakar sabata mimman kana yu'azzibu billahi minhum abubakar wanda ya yanta ake azabtar da su daga cikin kafirawa mutum bakwai ne ya shi ya yanta bilalu e bayan nan ya yanta amir bin fuhairata da wani zahima ya yi shahada ranar yakin badar bayan nan abubakar yana daga ɗayan mutane goma wanda annabi ya musu albihir to da gidan aljanna sannan idan mutum fa zai ga abubakar a mafarki ba wai yadda kake tunani ba ne ko da Allah ya nuna ma shi in kana jin sunan abubakar sai ka ji kaman ƙato ne yawwa a sunan da ka ji za ka ji wani kaman dattijo dattijo kaman gajere gajere kaman mutumin ba fari ne sosai wato shi abubakar dogo ne kuma firiri ne yana da kogon idanu amma yana da gohinsu ya fito tal dogo ne kuma in ya miƙe hannayensa haka jijiyoyin hannun suna nannaɗe suna fitowa ba wai jijiyan yana kwance bane hannunsa sun fi ɗan garɗa garɗan nan waje haka yawwa ko da za a gan shi a mafarki kaji siriri ne saɓanin yadda za ka ji a karatu dan da ban gaya muku haka ba nace ina so wani ya ji yaya abubakar yake anan mamaki za mu ta yi shi sunan ne kamar na ƙato abubakar za ka ji irin su usman sun fi sirrantaka kamar umaru ya fi sirrantaka to duk ya fi su sirrantaka yi siriri ne kuma fari ne tal fari sosai sannan kuma yana da babban goshi kuma idonsa yana, yana da kwarmato na ido yana, yana can ciki haka ya dan fada irin na larabawa yawwa wai ko da za a gani jijiyoyin jikinsa kuma za a ga sun fito ba suna cikin naman a kwance ba kun ji ko da ka gani a mafarki dan mu ma yadda idan ka gani din za a gane shi ne to sai falala na gaba falamma ita ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kawo kisa wa salafina rajul lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutum talatin da tara ala abubakar ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuhuri abubakar ya ce ya manzan Allah duk shi yake kawo annabi mutane abubakar ya kawo annabi mutane wanda ya kawo musu din za ku ji su tukun zan yi baya ku ji su waye abubakar ya musuluntar abin za ku sha mamaki karaja abubakar sadiq yuridun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam eh wannan hadisi da muka samo shi ma mun yanke isnadin ne eh amma isnadin ya dangana da haddathana abi amma Muhammad ibn Imrana an Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Sadiq ana ayyadu zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat wannan tana cewa karaja abubakar sadiq yuridun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu sadiqan fil jahiliyyah tun a zamanin jahiliya hi abubakar abokin annabi ne kafin ma musulunci abokinsa ne yau in baka sani ba sai ka ji a karama falaki yahu sai ga mare faƙala ya ce ya abul qasim ya ce falakat min majalis wahalin wa ta muka bil aibi li abiha wa adiha wa adiyaniha faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad'u ila allah yace ina kake kira yi masa bayani yace ina kira zuwa ga Allah falamma faraga rasulullahi abubakar annabi yana gama maganansa a take aslamu abubakar abubakar ya musulunta inda rasulullahi sallallahu wa ma bayna al-akasha bayni tsakanin wani dutse da wani dutse aksara minhu sururun bil islam annabi da abubakar da ya musulunta ba taba yin murna ba bainal akasha bayni a duniya sama da ƙasa ba taba yin murna na mutum da ya musulunta a duniya irin murnan abubakar ba wamara abubakar faraha bi usman ya je ya tuso sai da na usman ya kawo ce wannan na musuluntar da hibahi musulunci na kawo ya karbi musulunci sai da na usman wanda ya masa sanadiyan musuluncinsa abubakar ne sai da na usman ya zo ya musulunta abubakar ne ci kuma ya kawo ya ce kai bai kamata in barka haka ba musulunci ne dace da kai manzon Allah bai musulunci na isa da hi yaro na ne sai da na Usman abubakar ya ta sake yin sai kayi aka musuluntar da shi ya koma waɗalatu bin ubaidullahi ya ci kuma waɗalatu ya ce wannan ma ya dace ya ga musulunci kara bar ya lalace ya dace ya je ya kawo waɗalatu bin ubaidullahi shi yake kawo mutane fa yana farautan mutane da ƙarfi da yaji ya je ya kawo waɗalatu bin ubaidullahi ya ce bayan musulunci wannan bai kamata a bar ya cikin kafirawa ba annabi ya ba Talha bin Ubaidillah musulunci yana zuwa wa Zubair bin Awwam ya je tuso kiyan Zubair dan Awwam in ji Abubakar ya ce manzon Allah wannan ma na kawo shi musulunta zai yi kar a bar yara ƙanana a gari suna lalacewa ya tuso ya kawo gaban annabi ya ce a musulantar da shi wannan ma zai karɓi musulunci yaran nan ƙanana ba ma so ta ɗau wani addini wata adi bin abi wa ya je ci kuma fiye da dan abi wa kas ya ce ya manzon Allah ga wani na farauto maka shi annabi yana zaune yi farautan mutane yake yi ya kawo sa adi bin abi wa kas fa aslimu wa ja'a wannan rana ɗaya yi wa ran da ya musulunta ya kawo wannan hudun duk ya kawo ya ce wannan yau za su musulunta a ran nan yayi wannan farautan wahe garin gobe ya je zo da Usman bin Maz'unu ya ce ya manzan Allah wannan ma zai musulunta Usman dan Maz'un wa Abi Ubaida Amir bin Jarra wahe gari ya je cikin Abu Ubaida Amiru bin Jarra ya ce manzan Allah ga wani ma na farauto maka zai karɓi musulunci وكل نبي يوا وكل أمة وكل وكل أمة أمانا وأمانة هذه الأمة أبا عبيد آمر بن جراح Abu Bakar ya ci kuma ya kawo ya ce kai yaro karɓi musulunci ku daina shagantaka cikin gari da yawon banza ya kawo Aba Ubaida Amir ibn Jarrah ya ci sai uyansa ya ce wannan ma musulunci zai karɓa wancan aikinsa na jiya ne ga aikinsa na yau wa Abdurrahman ibn Aufi a ran nan kuma ya je ci kuma Abdurrahman dan Aufi ya ce wannan mai kuɗin bai kamata a bar shi a cikin kafirai ba karɓa musulunci annabi ya ce ya zo ya ce a mun isa da shi ai dole dole zai musulunta Abdurrahman dan Aufi Abubakar ne ya ci kuma ya kawo shi eh wa Abi Salama ya je kawo Abu Salama bin Abdul Asad wa Arqam bin Abi Arqam ya je kamo wani kafiri Arqam dan Abi Arqam aka musulunta da shi ran da ya musulunta da kwana biyu abubakar ya haɗa kan wa'annan sai ga fadar manzon Allah ta cika da mutane ba wayi gari ba sai ga mutum goma abubakar ya kawo kuma su ne jigo a musulunci wanda zaka ji jigon to sun san matsayin abubakar bayan ya kawo su bai kyale su ba ai dalhatu bin ubaidullahi ma yar abubakar yake aure Zubair bin Awwam shi ma ‘yar abubakar jikan wato ‘yar abubakar Zubair ɗan Awwam yake aure, wayan nan biyun masu da kansa ne, biyayensa suke aure. To sannan wayan nan su abubakar ya kawo, to da ya ga abubakar wanda ba a faɗa ba bayan wannan manya-manyan ne yanzu aka faɗa, sai da abubakar ya nema wa annaba mutum talatin. Sun cika talatin daidai. duk wanda gani abubakar ne ya kawo su e qalat aisha ta ce falamma ita ma ashabur rasulullahi sallallahu alaihi labarin take samu yayin da sahabban annabi suka taru wa kanu tis'ata wa thalathina rajulan mutun ya kai 39 wanda abubakar ya kawo da wanda ba shi ya kawo su ba ala abubakar ala rasulullahi sallallahu alaihi fi zuhuri abubakar ya dinga nacewa annabi manzon Allah mu bayyana addinin nan namu mun yi karfi fa mu 39 mu bayyana faqala yace ya abubakar inna qalilin yace ka kadan muke ai ba madaya ba manzon Allah 39 yace a a mugaye suna nan a garin nan mugayen kafirai annaba ai ya san kowa wanda yake so ya gansu bai gansu ba gum eh wayannan din ba ana san su annabi yace akwai matsala fa abubakar akwai matsala mun kai talatin da tara mu bayyana yace a a da rabuwar lokaci ba zai yi ba ya dai naci wata barakal muslimun yace mu kaɗan ne falam ya zali laha ala rasulullah bai guhe ba duk zama ya ce mu bayyana musulunci hata zahar rasulullah ce to tunda abubakar ka maza a bayyana a gwada mu bayyana magani a dan gwada magani inda wata barakar musulmuna nan da nan musulmai suka rabu na wahil masjidi aka je daidai nahiyan ka'aba wa kullu rajulin ma'ahu abubakar fin nas duk mutanen da suka je abubakar yana cikin mutane kadiban wa rasulullahi abubakar ya tsaya yayi kudu ba jama'a mun zo da musulunci kafirawan maka ku ji tsoron Allah annabi yana zaune wa kana awwala kadiban farkon kudubansa da ila Allah azza wa jalla wa ila rasuli sarul mushrikuna ala kayya kayya kayya ba mu yadda ba hayya hayya da aka yi rago a kurin kafiran babu sun kewaye garin duka aka yi ɗauki kan abubakar wani musulmi na da musulman duka ya rubuna ala na wahil majiri rarban shadidan aka yi doke-doke na fitar hankali wauɗi abubakar aka taka abubakar a ƙasa fara raba rarban an masa dukan da ba taɓa yi masa irinsa ba wadana min hulfasiku utba dubun rabi'a faja ala yarbu bin alil makasufina yana da wani takalmi mai kusa uqbatun utubatu bin rabi'a ya dinga caccakawa fuskan abubakar ya dinga dukan fuskansa ran naka abubakar kata kata wa ya karika humali wajehi sai da ya fasa fuskan abubakar wa azarin ala waje abubakar hata ma ya rihu an fa in ka kalli abubakar ba za ka ce nan ne hanci ko nan fuska ba wa ja'ar banu taymi ta ta'adda sai danginsa suka zo shine taymu bunu marra fa ajlisul muzikina ala abukar sai ka gafa jallul mushrikina dangin abukar suka zare takobi sai kun kai mana dan uwan mu su kafiran ne suka ga abin da za a yi wa dan uwansu bai yoyu ba annabi danginsa sun zo sun kare shi a kafirawan wa'annan kowa ba girma ba arziki ya duka abubakar da ya kirkiri wannan aka danne shi duk kafiri mutum dubu akan abubakar shi kadai annabi danginsa sun zo sun fice gaba Allah ya bada kariya yaya kai dai Allah shi ya sani fa jalil abuk wa hamalu ababakar fi sozin abubakar da aka tayi dauka kaga daukan sa aka wallahi sai a riga dan ba inda zaka yi rikewa a jikinsa ka dauka jini jajir sai mayafi aka lallaba aka zuba abubakar aka rike bakin mayafin da aka kai shi gida hata da kaluhu wala ya shiku na fi mauti duk wanda ya ganshi ba zai shakun ba zai mutu ba in dai ka ganshi ba za ka yi shakkar ba zai mutu ba wa raja'u banu taym banu taymin dangin abubakar suka koma masallaci fada kalma ji da suka yi ga masallaci fa qalu suka ce wallahi la in mata abubakar la naftuluna uqbata billahi ladhi idan abubakar ya mutu kai uqbatu bin rabi'a utubatu bin rabi'a sai mun kashe ka eh mu ma kafiri ne in ji su su ma kafirai ne to in dai ka kai dan uwan mu gaskiya sai mun kai kudan ka san da wannan aka zo masallaci dangin abubakar suka faɗa haka wa raja'u da suka faɗa kuma hankalin ya koma gida kar suna magana a nan ko ya mutu ورجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو كفافة ونيبته يتكلمون أبا بكر بابا سيزو أبو بكر أبو بكر ينوازنا أبو بكر حتى أجابهم فتكلم أيك تند سابي أنا كيران أبو بكر بي أمسى بسيدة لأنا يخصم فادوا sai faɗa ma fa'alar yana motsi dai motsi ya ce ma fa'alar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana motsi yace wai me ya kai wa annabi yaya annabi falaluhu bi alsinatihim wa azzalu suka ce annabi dai akan harhe sun masa abin da suka yi masa akan harhe amma danginsa sun kwace shi ya je gida sun maqamu suka tashi wa qalu li ummil khair bintu sakar sai a gaya mahaifiyar abubakar umma kairu bintu sakar unziri an ta dini hisham inda ke gani aka ce da mahaifiyar abubakar inda ki dan gwada ki dan bayi ko kunu kunu zai sha aw tasqi iyahu ko za a iya shaye da yi falan ma kana bihi yayin da ya zama ba kowa mutane suka baje uwar wa la ja'ala taqulu ma fa'ala rasulullahi sai tallallahi yayi zaka ci abinci zaka dan ya kunu sai ta ce me aka yi wa annabi in ta tambaya abinci ko sai ya tambaya annabi faƙalar wallahi mali ilimin bisa ya wuce kai ni ban san abin da aka yi masa ba ni ta kai nake uwar shi nan tambaya zai ta tambayi annabi me aka uwar ta ce kai ni da Allah ta kai nake in ji uwar ka san uwa da ɗa shi ga abin da ake so ya sha shi wa ga abin da ya ce wallahi ma alawa bisa ya kala ya ce fasa hab ila ummu jamil mi daga da fa sala hannu ya ce to bari in je gun ummu jamil yar ka dagun tambaye ta inda yadda aka yi wa tun da dai ka maza na jin me aka yi ni ban sani ba fakara hatta ja'ad ummu jamil ta zo gurin ummu jamil fakala ta ce inna abubakar ya tsalo ka an muhammad ibn abdullah ummul khair ta ce ummu jamil muhammad yana tambaya abubakar yana tambaya wai me aka yi wa muhammad ne sayyidina rasulullahi qalat ta ce ma a arifa ababakar wala kaza wa kaza wa in tuhibbu an tamari maki ila ibniki fa alisa yace kai ita ba ta sani ba ta faɗi maganar da bai dace ba yace dai kina so ki je gun danki kurin fa mareta ma ha ha ta wajadat abubakar sariya yace mu jan ga dan naki aka ji a gun dan a kwance a cikin jini jina jina fada na ummu jamil wa ala nabi sai ummu jamil da ta gozanta ta budu baki da kururuwa wa qala ta ce inna qauman nalu minka haza li ahli kaza wa kaza ba zai kamata mu mu faɗa ba inni la arju an yantaki wallahu laka qala ma fa'ala rasul ana gama magana mu ce kai me aka yi wa annabi hadi ummuka tasma'u qala ya fala aina alayka min to ga iyar ka tana zaune tace ni ba iyata ne dame na me aka yi wa annabi fa'ina wa qala bi dar arqam aka ce ina annabi yake aka ce yana gidan arqam dan abi arqam qala ya fa inna allaha alayya aliyahu la azuqa daman aw shariban aw ajiya rasulullahi yace wallahi ba zan ci tokon ya ruwa ba sai ido na ya ga annabi hatta idza adatu rajul to sai aka ce to yanzu ganin annabi din tunda ka fara kawo hankali ba zai yoyi ba sai gari karfe taran dare mugayen da suke ɗakin ka'aba sun baje yanzu a kai ka kaga annabi ba zai yi ba hatta a datal arzulu sai kafa ya ɗauke ba hau yanka ce masa kafa ya ɗauke to ya sani wasa kanan nas karaji na bihi to da mutane suka yi shiru kamar goma dare sai aka fita da abubakar ya ta kawo alaihi ma nan an riƙe abubakar nan an riƙe abubakar haka hatta da kala alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam eh lokacin da aka shigar da abubakar gurin annabi kana ce fanka ba alai fa kabar abubakar fuf da ya bada a kafan annabi yana tsotsan kafan annabi yana sun ba wan kaba alai muslimuna musulmai ma suka dinga yin haka waraka rasulullahi riqatan shi annabi sai da ya ji tausayin abubakar da bai taba jin irin wannan tausayin bai da ya gan shi fa kana ya ce abubakar bi abi wa anta wa ummi sai abubakar ya ce na baka fansan uwata da ubana manzan Allah illa ma na la fazu min waje karka damu da abin da aka mun banda dan wannan fasikin da ya mun wannan abin a fuska hali ummi barratu bi waladiya wa anta mubarak fa da Allah ilayya kurin ga wannan a lokacin ma yace kaga wannan barra ce eh da mahaifiyanta na kawo su da Allah kan musulunci da su a wannan halin fa ya ce wai ya mun dan Allah sun zo za su karɓi musulunci eh ni kai ba ya ce wannan kai kai wannan dan abin da wannan fasikin yi min a fuska banda shi ba komai ba ba komai eh kam gwada wada Allah la ala an yanzu wa bika minan nar yace ko Allah ya tsame su ga wuta wayannan su musulunta a hakan da aka kawo yi sai da ya musuluntar da mutum biyu فدعا لها رسول الله ثم دعا الى الله عز وجل فاسلمت تك مسلمت فاقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار شعر او wannan gidan ba higa ba fita wata akai kafiran suka ce to tunda abin ya zama haka bari mu ma mu fara fitowa fili shi abubakar da aka higar da yi gidan arkam dan arkam annabi yana gidan gidan a kulle wata akai ba a fita kana fita kurin kanka ba a kanka ba maka ya ɗau zafi sannan wa hum tis'ata wa salasuna rajulan a hakan su mutum talatin da tara ne wa kana hanza bin abdul musallabi aslama yawma ruriba ba ran da aka yi wa abubakar duka a ran nan hamza ya zuce ya musulunta ya ce wannan abin da aka yi ba ku yi adalci ya ce tun da yake haka ne to ni kuma na fita na musulunta a ran da aka yi abubakar duka ba dukan abubakar ɗin ba ne an faɗi wasu maganganu a harhe a kan annabi wannan zage-zagen da aka yi wa annabi ya ɓata masa rai to yi ne dalilin musuluntar jarman hanza zagin da aka yi wa annabi ya sa ya musulunta amma ran da aka yi dukan ranan dukan ne amma sababiyar musuluncinsa maganganun da ya zo a kan harhe a haƙƙin wannan annabi namu fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwana talatin annabi ya addu'a li umar bin hada wa abi jahl bin shaham yace to Allah cikin umar dan hada da abu jahl dan shaham Allah ka sa wani ya musulunta fa azba umar umar haka waye gari ya musulunta wa kanar da awati yawmal larba ay ranan laraba annabi yayi addu'ar fa salama umar yawmal kamis ranan alhamis umar ya musulunta bayan fa dukar da aka yi wa abubakar da abubakar ya umar ya mazalanta fa bar rasulullahi sallallahu sai annabi ya ce Allahu akbar ku faɗa mana Allahu akbar
annabi yayi kabbara mutanen gidan suka yi kabbara wa alal baiti takbiratan sami'ahu bi ala maka kabbaran sai da aka ji a bayan garin maka Allahu Allahu akbar ko a bayan garin nan ka ji kabbaran insha Allah eh daga yin wannan kabbaran da annabi yayi wa karaja abu arqam wa huwa ama kabir shi arqam dan abi arqam din baban zakabiri ne sai ya wuto yace lafiya wa huwa yaqulu yace Allahumma agafir li bani anni arqam Allah kai gafara da ƴaƴan anni arqam fa innahu kafir fa qala umar yace ya rasulullahi alama ta ka ba dini na abubakar umar yazo yace manzon Allah yace me yasa za mu ɓoye addinin mu ne ran da Umar ya musulunta wa nana alal haqqi muna kan gaskiya wa hum alal badili suna kan ƙarya fa kale yace ya Umar inna qalil annabi yace Umar ba mu da yawa fa kai ne fa dukan mu 41 39 hanza ya musulunta 40 kai da daya kad ra'aytu malakina yace kai ga ne fa ka san abin da ya faru da mu faƙala umar ya ce wallazi ba a suka bil haƙi ya ce na yi rantsuwa da sarkin da ya aiko ka duniya don gaskiya la ya buƙa majalisan jalas tafi bil kufur illa jalas tafi bil imani kaga duk majalisan da nake zauna na kafirci qur'ani yau sai na je na nuna musu na musulunta duk inda na zauna ne kafirci a gurin an ebo ta fa ma qala ya ce ƙura'ani ya ce yau duk matsin da na zauna na san na ya kafirci shi ma wancan na abubakar kurin fitowa ɗakin kaba yi kuma ce duk gari ma zai bi to kaga kabarin ma da bai ji ba yau zai ji sai ku share kunnen ku ku ga yadda za a yi ga yadda jiya aka yi yau kuma bayan kwana talatin ga abin da ya bar kwa ila yau ya ce wallahi duk inda na san na je na bayyana kafirci sai na je na bayyana imani ثم كرجع فدافع بالبيت يفتا farkon abin da ya fara ya kewaye ɗakin Ka'aba sun marra bi ƙurayhim ya zo shi sai na Umar shi kadai ya zo ya fice da ƙurayhawa wa hum yanzuruna hu suna kallon sa fa qala Abu Jahl ibn Shaham yace za'ama fulana annaka saboda wai ana Abu Jahl ya zo ya same yace wane ya riya mana kabar cikin mu yana gayawa gaskiya ne muke tambayan ka ko ba gaskiya bane sabauta ka zare faqala yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace ashhadu an la shi wancan na su su Abu Jahl su duka ne 30 ko to yau shi kadai ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana rufe bakin sa fa to za ku ji bala'i daga wannan maganar yanzu abin da ya rage za ku ji sai masifa ku kasa kunne fa wasabal mushrikuna mushrikan gaba ɗaya a he sun yi hiri sun fi su dubu suka yi kan umar yi kadai fa wasaba alai utubatu utubatin nan wanda ya hau ruwan cikin abubakar ya taka shi da mushrikan suka yi kan umaru umaru da ya yi haka ya da ya tsalle yi umarun kuma sai ya dira ruwan cikin utubatu bin rabi'a babbar raka alai da ya hau kansa ya dinga narka masa duka nauyi da hannu ya dinga dukansa bilalari abin da ya fara yi masa bari ku ji labari ya rike yi gagam fada'a daga nan ya rike ya fara ya fara dukansa faja ala ya ribuhu wa adbala azwaji da haka ya sa idanuwa ida sai Abu Umar ya sa masa hannu a ido ne kwa kuma wayo wayo ne kwa kuma ido na ya ya sa hannun nan nan hannun sa biyar ba nan haka ya sa billahi ladi zai fito masa da ido ya ce sai na kwakule ma idanunka za ka san ka gamu da wanda suka fi karfinka wayan can ba wanda ya zai zo kusa da yi ba kama kai saka rabe ba ya danne jarumin cikin zai kwakule idanun bari ku ji yanda ukubatu ya dinga yi faj'ala yadribuhu wa da kala azwa yafiya ne faj'ala utubati yana wayo yana zai jire man ido yana zaka ci ubanka fadana annasu anu fa qama umaru ya bashi kayi zo zaka dan ya babu da idanun yace ina masu dawan ƙarya yace ku zo idan ka zo kusa da Umar ya gofje ka babu ka mutu in wannan ya zo kusa da ya sai duba katin cikin su sai ya danne kamar kura ai tai aka zo ɓace mutum faja'ala la yadunu minhu ahadin illa akaza shariban man dana minhu hatta ajahaman nasu anu in mutane suka zo su dubu wuf din yayi babban cikin zai rike sai kwantar ya danne ya dinka duka ya dinka duka kuma in aka zo aka zo wuf sai ya rike wannan sai da Umar ya kwantar da mutum 70 duk ba wai iya tayi ya musu jina-jina ya ce duk sai na kare sauran suka fara guduwa mutum ɗaya na baza mutum dubu sai zai dina umaru wancan da ma ya kwakwale musu amma da ya sha wahala can ku ji yadda mai ruwan yake faɗa fa eh fa ja'ala la yadanu minhu ahadan illa akala shariban man dana minhu hata jahaman nazu har mutanen suka fara tsoro da gangan kun ya fara gagara shi anan ba wanda ya fita mutanen suna can gidan shi kadai yake wannan wata ba da majalis ta kana biya wayannan suka tarwade nan mutum saba'in ya raunana sai ya je can majalisin ya ce to ku shaida na musulunta ina kafira wannan ina nan fa zaharar imanu sai da ya bayyana imaninsa gaba ɗaya duk majalisin sai da ya bi nan ya raunana mutum saba'in ba sa iya tashi me yayi musu me yayi musu da ya sani summa in sarrafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa zahirin alaihi ya je gurin annabi faƙala ya ce ma ya jili suka me kake jira a nan manzan Allah a nan gidan biya bi an ta ummi fa wallahi ma baqiya majalisun kunta ajlasu fihi bil kubri illa azhartu fihi al iman duk inda nake bayyana kafirci ina gaya ma na je na bayyana musulunci gaira ha'ibun ba tare da wani wani wani tsoro ba wala kayihun ba da tsoro ba yanzu fakar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa umar amamu annabi ya huto sai a ga umar a gabansa ya ce zo mu je filin da ɗazu kuka je kuka ji ba daɗi mu je da ni nan inda aka danne abubakar fa aka bayi nan gurin mu je filin aka je ɗakin ka'aba da aka je ɗakin ka'aba wa umar wa hamza bin abdul mudallabi hatta dafa bil baiti sai da aka yi dawafi a ɗakin ka'aba da rana wa sallar zuhur mulinan sallan azhar a fili abubakar ba sallan umar yake ba ya ja takobi ya tsaya hamza yana nan ku yi sallah aka yi sallah a fili ba a taɓa yi ba sai a abubakar sai a umaru bayan an yi azhar a fili to ba zai yi a yi la'azar ko magariba ko isha ba sai dai gida za a dawo wannan ma Hamza yana hagun ɗan annabi, Umar yana daman annabi, su manzon Allah suka yi azahar, ba a taɓa yin azahar a fili ba sai ran Kafiran ka zo kaman hadari sun kewaye ɗakin Ka'aba. Baki kirin, kai ne ɗan wane ya ce ƙarya kuke ni ba ɗansa bane ku bai a uban nawa. Eh, ni ba ɗansa bane, kurin ni da ku tsakani na takobi. gani ga ku in kun yi saku zo ku yi sallah annabi aka yi sallah aka ce ku yi wuridin ku inji umaru sai gama ya ce kun ga manzon Allah bari Muhammadu Rasulullah suma suma arja sannan annabi ya gama aka ce to manzon Allah za mu raka ka shi da annabi shi da da hanza da sayyidina umaru ko to da annabi da mutum 40 ba ɗayan suka ci sa gaba suke rakawa eh an gama ya ce to bismillah mu je manzon Allah shi sai da na hanza a gaba da za a koma hanzan a gaba da za a taho umarin a gaba da za a koma hanzan ne a gaba umar yana bayan annabi wayannan mutanen annabi ya sa su a gaba shi kuma yana bayan manzon Allah yana haka haka raka manzon Allah aka dawo to ba yi azhar ba sai a haka kaza wa ga hadhihi riwayat wannan ma labarin mun takaita muku shi eh خرج أبو بكر سدي كما لابار يساك زوا حدثنا أكبرنا صحاب أم محمد بن داوي وأبو يولى بن حباب قال حدثنا أبو قاسم بن علاي حدثنا محمد بن أبي نصر حدثنا أبو وهب قيسمة بن سليمان حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الأميري بن قاري المسيسي حدثنا أبو بكر بن عبد الله أبو عبد الله بن إسحاق حدثنا محمد بن إمران بن موسى بن دلها بن عبيد الله حدثني أبي عبد الله حدثني عبد الله بن إمران بن إبراهيم بن محمد بن دلها حدثنا أبي حدثنا محمد بن إمران عن قاسم عن محمد عن أبي بكر عن آية زوج النبي صلى الله عليه وسلم kun ji sinadin ba irin wa'ancan ba ne. Ƙala yana cewa, ka raja abubakar sadiq يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه سيغم ده النبي فقال يتي يا أبا قاس فلقد من مجلس قومك واتيمك متانك سنة فدا كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إني رسول الله وعدوك إلى الله عز وجل فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه أسلم عمر أما يميتاني eh sai dai akwai bambancin ruwaya tsakanin wancan da wannan eh abin da ya zama ka muku wannan ruwayan wanda abubakar ya rike suka musulunta ta sanadiyansa da abubakar ya musulunta wa mara abubakar wara habi usman ibn affana sayyidina abubakar ya je kawo sayyidina usman wa dalhat ibn ubaidillah wa zubair ibn awwam wa sa'd ibn abi waqas aslamu thumma ja'a al-gadi usman ibn maz'un wa abu ubaid ibn jarrah وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي أرقم فأسلموا دوانا سكا مسلنتا قبادي أدانا ديا تباين ثم مسلنتا كوا wancan ita ce labarin da aka zo na wannan sai dai karin hadisai to amma za mu tsallake labarin yana da yawa na ran da aka yi akwai ran da aka je gidan da sayyidina Umar bai musulunta akwai inda annabi ya hankaɗe kirjin Umaru yace lokaci bai yi ba yanzu ka ce a shahada Allah ilaha illallah a shahada anna Muhammadar Rasulullah da kuma ƴar uwar sayyidina Umaru wadda ta musulunta sayyidina Umar ya mata duka daga baya tana karanta ɗahe ta ce ban naga takardan nan ta ce akai baka da zarki Umaru ta ya zan baka ƴar uwarsa ta riga ya musulunta kuma yana da ɗan uwansa wato Zaid ibn Hattab hima to sannan ya ce yalan yin bagayi ne ya wanka ya alwala ya karanta surata ɗahe da ya gani to a lokacin ne ya karɓi musulunci shi ne bambancin wannan ruwaya da wancan ruwaya wanda ba mu kawo muku ba to za mu yi ga falalan abubakar na gaba bayan nan kuma ila yau ake ba mu labari bambancin wannan ruwaya na gaba da muka samu to lokacin da annabi san abubakar ya bayyana musulunci yana bayyana musuluncin nan kafin Ukubatu bin Rabi'a ya taka cikin Abubakar sabanin wannan ruwayan Abubakar da yaga an yo kan Annabi yana cewa atattaluna rajula an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhib wa in yaku sadiqan yusibukum ba'al alladhi ya'idukum inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab to Abubakar yana yin haka Ukubatu bin Abi Muwaddi ne ya kama gayinsa zanko na kansa sai da ya fizge akan abubakar sannan wancan ya zo ya taka ruwan cikinsa sannan a ɗauke ya kai an fizge masa gayin kai nan an ji masa ciwo wannan ruwayan na nan da mu karanta muku ba bambanci da wancan ruwayoyi to tsalle yayi yadra ruwan cikin annabi eh to sannan sai hadisi na gaba duk ruwayoyin na dan tattaro muku su don a samu sauki saboda mu samu nisa a karatun to baya da wannan kuma hadisi na gaba labari ya zo daga abi sali daga aba hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace ma nafa'ani malun kaddu ma nafa'ani malu abubakar annabi yace duk dukiya da na yi amfani da yi ban taba jin dukiyan da na ji daɗi a duniya kamar dukiyan abubakar ba annabi yace ba dukiyan da ya amfane ni na ji daɗinsa irin dukiyan abubakar to da annabi ya faɗa haka shi kuma abubakar yana gurin annabi fa baka abubakar ya faye da kuka fa qala ya hal ana wa mali illa laka ya rasul ya manzon Allah ka daina faɗan haka ka daina faɗan haka yace to me yasa ka ce kar faɗa ka yace to me ni fa ban da dukiya kar ka ce dukiyan abubakar da ma dukiyan ka ka kashi ni din ma naka ne dukiyar nawan ma naka ne ina ni ina dukiya ina gunka ka daina cewa wani dukiya na da ni da dukiyan kai da kafa duk mallakar wuya ne ya ce ai manzon Allah ba na so ma ka ce dukiya na ina da wani dukiya ni ai kai ne dukiyar ya ce sai da ya kuka yi a ce hakan ma ga yi yabo ne amma saboda tawari'u sai da abokar ya kuka daga jin haka saboda darajantawa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya masa to sai hadisi na gaba da muka samu labari ya zo daga Abdullahi dan Abbas ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh kale yace fa bada aliyu fa bada ala yawa fa bada alayya jibrilu wa alayya in bi zadin wa huwa mutakallalun biha jibrilu ne sauka gurin annabi sai ya zo da wani irin kamar warkin nan haka na riga na kaba amma duk an dindinke shi da kayar dibino ko kuma yace ya jibril ma nazala ilayya bi misli hadha zai yace wannan wani irin kaya kasa na mutane da wannan ado ka sauka gana kala ya ce inna laha a marar mala'ikatu an yi ta kallala fi samayi ka ta kallali abubakar fil arari Allah ne ce mu mala'iku gaba ɗaya rigan da abubakar yau ya sa zai zo gunka abubakar annabi yana waiwaya dai annabi ya gan shi dama shi abubakar sati bai zo gurin annabi ba gaba ɗaya sadakar da kayan gidansa rigan da zai sama ba shi da shi to yi ne a nemo na rigan aka je gun ummi na fadima aka nemo riga a kawo wannan rigan da a kawo rigan gurin abubakar aka bayi ya sa abubakar yana sa rigan ba inda ya tsaya sai abubakar ya zo gaban sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna to jibrili da ya tayi zuwa sai ya zo da wannan kayan sai annabi ya ce jibrilu wannan wani irin kaya ne ya ce abubakar rigan da ya sa Allah ne mana umarni mu mala'iku gaba ɗaya mu sa kaga ɗaga kanka sama da annabi ya daga mala'ika dubu saba'in su ma irin rigan abubakar suka sa mu mala'iku Allah ne ya ce mu yi koyi da abubakar kuna ji daraja na gaba akan sai da na abubakar sannan kuma labari ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi annabi tsira da amincin Allah sahabbai sun taru gaba daya annabi ya ce man azba minkum sa'imal yawma da sahabbai suka taru gaba daya annabi ya ce jama'a a cikin ku yau waye ne mai azumi a cikin ku wa yake yin azumi a cikin ku fa qala abubakar radiyallahu anhu sai da na abubakar ya ce ana ya ce manzon Allah gaskiya ni azumi nake yau faƙala sai annabi ya ce man haɗa amal yau ma miskinan annabi ya ce to a cikin ku yau waye ciyar da miskini almajiri waye ɗau abinci ba almajiri sabai ba sun taru faƙala abubakar ya ce ana yau kafin na zogunka na ɗau abinci na yi almajirai sadaka sai annabi ya ce man adal yawma mariran minkum to yau a cikin ku waye je gaida mara lafiya fa qala abubakar ana yace abubakar yace yau da safe sai da naje na gaida mara lafiya fa qala sai annabi ya ce man shahida minkum al-yawma janazatan waye ne ya je sallan gawa a cikin ku fa qala abubakar yace ana ni ne yau na je an yi jana'iza da ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma isa ma'anna hazil izali fi rajulin kada annabi ya ce ba zai taɓa yoyuwa rana ɗaya Allah ya haɗa mutum wannan abin da na faɗa duka ba illa da kalal janna sai ya shiga aljanna da haka wa ya sahaban duk wanda yau da yayi wannan din da yau da nake gaya muku da ko wanda ya cikin ku dan aljanna ne aka nema ba wanda yayi sai yi kadai to kai ka san abin da nake nuna ma anan shi Allah ne ya hirya masa hakan kurin wai zane ko a mafarki Allah ya ce masa ka je ka yi kaza ka je ka yi kaza ka je ka yi kaza kuma yayi aka zo gaban annabi aka zauna annabi ya ce duk mutumin da a cikin ku yayi wannan abin da na lissafa masa ya ce wallahi sai ya shiga aljanna to sannan hadisi na gaba akbarna abu qasim zahir bin dahir حدثنا أبو سيد محمد بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن إبراهيم الأبدي حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن حرب حدثنا محاربي حدثنا مدره بن يزيد عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمام قال استدال أبو بكر ذات يوم على عمر سيدنا أبو بكر da sayyidina Umaru suka yi sa'insa su bi wata rana faqama Umaru mugariba da aka zauna Umar ya tashi da fushi wa kama abubakar fa azar bi darbi sai abubakar ya tashi ya kama bayan rigan sai da na Umar ya kula yace arri anni radiyallahu anka ka yabe min mana ka yabe min kai ma Allah ya yabe maka arri anni radiyallahu anka ka yarda ka yarda min kai ma Allah ya yarda da kai na nemi yabiyanka in ka yabe min Allah kai ma zai yabe maka abubakar ya rike rigan Umaru Umarin ya ki tsayawa hata da kala daren sai da abubakar umar ya shiga gidansa wa kalagar baba duna ya ja kofar gidansa kikif ya rufe abubakar yana kofar gida walam yukallimuhu bai magana da abubakar ba qala fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallam mugiran li abubakar sai labarin ya kai wa annabi ya kace manzon Allah ka san da abubakar suka yi da umar kuwa abubakar ya umar laifi amma abubakar da ya taya har gida ya bi umaru akan ya yafe masa wallahi umar bai yafe abubakar ba shine umar ya ja kofar gidansa ya kulle ya bar abubakar a kofar gida tsaye kana falan ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa yayin da annabi ya sallan azhar ja umar fajalasa bayna yadayhi da abu umar ya zo ya zauna gaban annabi fasaraba rasulullahi wai annabi ya haka yake kallon umar fata hawala an yaminihi ya ta ya zo nan sai abu annabi ya ta ya haka tun daga nan annabi ya kalli fuskan umaru ba wasa raba waje a wani wata hawala an ya zare da ya koma hagu ya je tare gaban annabi annabi ya juya bai kalli umaru ba fasar rafu da sulla waje falla mara a zalika umaru in ta fara wa baka amar ya dinga kuka gaban annabi yana kuka yana gudu sun magala ya ce ya rasulullah kad ara iraruka yanzu manzon Allah haka zaka mun a duniya ma annabi ba ni ba zai zama zai zama na rasa ka in ji umaru iraraka jalasu baina yadayka na zauna a gaban ka manzon Allah fa arartu anni ka juya baka ganna ba summa ta'awwaltu an yaminika wa arartu anni summa ta'awwaltu an yasarika fa arartu anni wa qad arabta annaka lam taf'al zalika illa li amrin qad balaga anni tunda dai yau annabi kai haka akwai labari da ya zo maka na san ba dalili ba za ka yi haka ba ya bada haka wa mawjudin fi nafsika alama ka bar hayati wa anta alayya saki yanzu tun ina rayuwa manzo Allah ce kai fushi da ni wallazi ba sa bil haqqi na rantsa da sarkin da ya aiko ka duniya dan gaskiya ma habba an abqa fi dunya wa anta alayya yace billahi lazi ya ce yau kana fushi da ni ni gwaran bar duniya wa bi nafsika alayya shay'un in dai zuciyarka akwai na abu da zan bata ma rai yace gwara na mutu qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace anta qa'il li abubakar kaza wa kaza kai ne abubakar yazo yana neman ya biya har kace masa kaza da kaza summa ta'azara ilayka fala taqbal minhu ya tayi ya nema hanzari kake karba qala fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad isalau da aka duba fuskar annabi ya cika da fushi wa alat wajawa ma fuskar annabi yayi jajir fa qala yace inna la zakarahu ba asani ilaykum jami'a Allah da ya aiko ni duniya gunku fa qultum kazzabtum ba ce mun kuka yi ƙarya nake yi ba da Allah ya aiko ni ba ƙaryata ni kuka yi ba wa qala sahibi sadaqtu wannan abokin na yace gaskiya ne fa in antum tare kuli sahibi sa wallahi ku bar min abokina ku kiyayi kanku da abokina yace ku bar min hiba yace Allah ya aiko ni gunku kun ƙaryata ni ya gaskata ni to billahi ladhi ku fita a harkan abokina ku bar mu yi faƙama umar faƙala yace ya rasulullahi rarina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadan nabiyyan wa ya hamar garban wa bayara hamarat faƙala abu faƙama abubakar faƙala yace wallahi li anni abdatu manzon Allah ka masa abuwa ni ba na masa ba daidai ba in ji abubakar yace wallahi ni ne na masa ba daidai ba ni na fara masa wa ana kunta azlamu minhu ni fa na zalunce shi annabi saboda kar annabi ran sai bai ni na zalunce shi ba in ji abubakar ƙala fa gabar umaru ala abubakar fa ƙala irin an ni da riyan an kai ce na yafe ma Allah ya yafe ma sai da abubakar ya dinga yi ba tsaya fa ƙala abubakar ya ce gafar Allah laka abubakar annabi ya ce abubakar ya yafe masa abubakar ba kai ne zai yafe ma ka yafe masa aka ce abubakar ya ce to Allah ya ma gafara ya ce shi maganan an yi ma laifi ma ba shi ake duba kai abubakar ya yafe masa fa gabar umaru ala abubakar fa ƙala ya ce irin an قال أبو بكر يتي غفر الله لك قال فذهب عن رسول الله غيره سيدا أبو بكر يتي دا أبو بكر يتي دا عمر لا يافي مكا sannan fuskan annabi ya sauki ya ce to sai yanzu aka samu sauki idan kai ba ai ba maganan shi abubakar ba maganan umaru yayi wa abubakar laifi ba ta wannan ake ba umaru ne yanzu zai yanzu abubakar ne zai yafe wa ma umaru abin rehe ya juye da mujiya ya ce ku ka kiyaye min abokina yau kuma wanda yake tafi abubakar kun ga abin da aka yi umar ko ko gani ba gani gawa ne to kai da ba umaru ba ka taba abubakar wannan ma abu umaru ne wanda darajarsa ya kai daraja akan haƙƙin abubakar to kai kuma je kana yi ka taba abubakar eh ina fata kun fahimta eh kun ji ko kai kuma da je kana yi ka ne in ka taba kuma shikenan dama kai ka san da Allah zai yi da kai dama ka tara aradu da ka Allah ya gane da mu alfarma